أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم آه Allah malaukakin sarki ya ci gaba da yi mana bayani na bani Isra'il. Su bani Isra'ila, kamar yadda muka yi bayani a baya, Allah ya musu nimomi da yawan gaske. Allah ya musu nimomi da yawa. A nan shi ne Allah yake maimaita waɗannan nimomi da ya musu. Yana cewa, ku bani Isra'ila bayan na fifita ku akan mutanen zamaninku na tseratar da ku daga fir'auna da sharrinsa da duk nimomi da ya mutu ya yi musu bayani yake amma duk da haka ba za su yi tsoronsa ba shi ubangiji su bauta masa shi kadai nan sai ya ci gaba da yi mana bayanin ƙarin bayani akan ni'imomin da ya mutu yace wa yace wa tuna innajaynakum lokacin da muka tsiratar da ku mana kakanninku da iyayenku gaba ɗaya ku bani Isra'ila najaynakum min ali fir'auna daga mutanen daga fir'auna da mutanansa yasumunakum tu al'azab ku tuna lokacin da suke ɗanɗana muku muguwar azaba daga cikin azaban da suke musu wato abin da ya faru da farko shi fir'auna fir'aunan musa sunansa alwalid ibn mus'ab ibn rayyan asalin sunansa kenan to amma fa ka'ida duk wanda ya mulki misra musamman amalikawa to ana kiransa fir'auna ma'anan fir'auna mutum mai tsaurin kai mutum mai girman kai don haka duk wani sarki na amalikawa a misra ana kiransa fir'auna duk wani sarki na rumawa na mutanen rum kenan ana kiransa kaisar duk wani sarki na mutanen farisawa farisa urus ana kiransa kisra duk wani sarki na habasha ana kiransa najjashi wani duk wani sarki na yaman ana kiransa tubba duk wani sarki na atras ana kiransa khaftan misali dai wanda za mu fi gane mu mutanen najeriya misali kamar shehun borno ko ya sunansa yake ba za a ce sarkin borno ko malayin ba a shehun borno da ka ji an shehun borno ana nufin sarkin borno kuma duk wanda ya sarautar sunansa kenan ko ka ji an ce maka lamido adamawa da ka ji an ce lamido adama to ka san sarkin adamawa ne in ya wannan karagan sunansa ya zama lamido daga kaji an ce maka isu nufe to ka sani sarkin duk da ne sarkin nufawa to haka abin yake su ma kowane sarauta idan mutum ya hau akwai sunan da za a kira shi na sarauta to da ka fir'aunan nan duk wanda da ya mulki misra ana kiransa fir'auna to fir'aunan da ya zamani da musa sunansa alwalid ibn mus'ab ibn rayyan shi walid sunansa to shi ne ake maganar sa anan cewa wa idza jinakum min ali fir'auna to shi wannan fir'auna yayi mafarki wata rana wata wuta ta taso daga baitul maqdis ta zo ta shiga duk gidajen mutanen a tsuftawa na misra banda gidan bani isra'il sai ya kira masu fassara mafarki ko bokaye ne ko masu fassara mafarki ya kira su zo su fassara miki wannan mafarkin sai zuwa gaya masa lalle karshen mulkin ka ne ya zo za a haifi wani ɗa a cikin wannan dangi na bani isra'ila shi ne zai kawo karshen mulkin ka to daga nan sai ya ɗauki mataki wanda yake ganin shi ne zai fidda shi bai san kuma Allah ba a yi masa wayo ba cewa daga yanzu duk matan da ta haihu cikin bani isra'ila akwai masu gangane daga cikinta ya fara fitowa to za a sa mata za a sa mata SS dan sandan ciki su duka zai suna dubawa har lokacin haihuwa daga lokacin haihuwa yayi a duba a gani namiji ne eh namiji ne sai a yanka shi mace ce a fatta saboda an ce namiji zai zo ya karshen mulkinsa shi fir'auna tunda kuma wai abin mamaki shi fir'aun nan fa yana cewa shi Allah ne yana cewa ana rabbukum al'ala wai shi uban shi shi shi Allah ne a'udhu billahi san a bakin sa to kaga mutumin da yake cewa shi Allah ne amma ko yana farki an ce akwai wani mutum wanda zai zo ya zama karshen mulkin sa ai bai kamata hankalinsa ya tashi to kaga inda yana da hankali a nan ma sai gane cewa ashe ƙarya yake balle dama ya san ƙarya yake kawai ya yi ne don ya ɓatar da mutane yana cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi tsakanin wannan maganan da wancan shekara arba'in ya yi ya yi ya yi da'awan allantaka shi shi fir'auna to a zamanin da ake haihuwa sai daga baya tun da ya samu wannan labarin farki to sai zama ya sa bani isra'ila a gaba wanda suke raye mazajen ba za a kashe su ba amma fa an dinga ɗanɗana musu azaba duk wani aikin wahala aikin kaskanci aikin cin mutunci su suke yin gine-gine ne tono rijiya ne tonon shadda ne kwashe bayan gida ne kwashe shara ne duk wani aiki ƙanana-ƙanana su ake sa kowace wahala to za ka ce masa ranka ya daɗe fadawansa kenan yanzu ka sa duk lokacin da aka yi haihuwa in aka haifi namiji a kashe in mace ce a bacca to idan mazajen suka kare fa su wayannan ai ba da goma za su yi wasu manyan idan suka kare sauran ayyukan da ake mana yau da kullum waje mana sai ce lalle kun kawo shara to ya za a yi sai suka ce to shawara yanzu bana idan an yi kisa in an kashe mazaje to bari kada kashe kaga yi kuma Allah ta dawo Allah da ikonsa shekaran da ba a kisa sai aka haifi annabi Harun shi sai aka bashi ko ba shi ne da ƙarshen mulkin ba shekaran da ake kisa sai aka haifi annabi Musa kuma shi ne zai zama sai da ƙarshen sa kuma ana kisa a wannan shekarar to ana nan suna bibiya suna bibiya tana haihuwa da suka shigo gidan sai ta buɗe tukunya mai ruwan zafi sai ta saka shi tana ganin da namiji ta ce to ga yaro kyakkyawa amma kuma za a bar min shi ba to sai Allah ya mata wahayi na ilhama wa wahayna ila ummi musa an nabdihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki وجعلوه من المرسلين Allah ya ce mata mu yi mata wahayi cewa ki shayar da ɗanki hankalinki a kwance idan kina tsoro ki samu akwati ki tsaya shi a cikin akwati ki jefa shi a ruwa in ban da Allah ba zai gaya maka wannan magana hankalinka ya kwanta kana tsoro kaɗan ka ya halaka amma an ce ka sa shi a kwati ka jefa shi a kogi sai Allah sai ja kunta alai fa alqi fil yam Allah ya ƙara mata cewa wala takhafi wala tahzani kada ki ji tsoro kada ki bakin ciki inna radduhu ilayki za mu dawo miki da shi wannan ɗana ki wa ja'iruhu min al-mursalin kuma za mu sanya cikin manzannin mu kuma istibul azma yake annabi Musa wa minka wa min nuh wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam yana cikin manya manyan annabawa guda biyar sune ulul azmi na rasul manzanni wato annabawa su dubu ɗari ne da dubu ashirin da dubu hudu annabawa manzanni 313 wanda aka aiko su zuwa ga al'ummar akwai manya daga cikinsu su ne su biyar shugabansu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya fara cewa wa minka aka fara da shugabansu wa min nuhin shi ma yana cikin ulazmi min rusul wa ibrahima annabi ibrahim na cikin ulazmi wa musa annabi musa yana cikin ulazmi وعيسى ابن مريم sai isa dan maryam wayannan su ne ulul azmi na rusul duk cikin manzanni ba wanda ya kai su girma babu wanda ya kai su daraja sai sa Allah ya tabbata rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd manzanni mun fifita waɗansu akan waɗansu annabawa ma wannan annabawa duk yawan su nan akwai wanda suka fi wasu walaqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd me ya bambanci tsakanin manzo da annabi an ce haza nabiyun wa haza rasulun to kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi ne manzo ba kullu nabiyun kullu mursalun nabiyun wa laysa kullu nabiyyin mursal kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi ne manzo ba shi annabi wata daraja ce Allah yake ba mutum a kan kanshi zai san shi mai kima ne mai daraja Allah ya annabtar da shi amma Allah bai ba shi iko ya gaya wa kowa ma kaga ba mutum aika ke shi ko manzo shi annabi ne mursali annabi ne kuma an ba shi aika zuwa ga al'ummatai zuwa ga al'ummarsa kowane annabi ana aikansa ne zuwa ga al'ummarsa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine aka aiko zuwa ga duniya ga baki daya to Allah da ikonsa sai ya shirya haka annabi haruna aka haife shi lokacin da ba a yanka annabi musa dan uwansa kaninsa aka haife shi kan da ake yanka da suka zo sai ta yi inda Allah ya ce mata ta yi ta nemi akwati ta mai shimfiɗa a ciki ta sa jaririn da ta rufe sai ta jefa a ruwa sai ta sa ɗan uwar uwarsa fiyarsa sai ta zama akwatin tana bi tana bi akwatin yana tafiya yana tafiya yana tafiya a ruwa har ya je ya shiga gidan Fir'auna dama ruwa ya keta ta cikin gidan yana shiga sai mutanen gidan Fir'auna suka ga akwati wannan ko menene sai suka yi kokari suka je suka kama ka suna kamowa suka suka bude suka ga mutum ne mutum ne ko aljanna sai ya kai wa matan Fir'auna Asiya ta duba tana ganin shi wa alqaitu alayka mahabbatan minni tana ganin shi sai sun ce kama shi sun ce kama ta sai ta ce kai dama ban haihu ba Allah ya bani da sai ta samu fir'auna ta ce masa to qurrata aynin li wa laka la ni dai kun ce an kai ne a waje na amma kai ba haka bane na haka la taqtulu kada kace akai haka yace kai shi dai shi tun da ya gan shi kuma hankalinsa ya kwanta ita kuma tun da ya gan shi hankulansa ya kwanta ya ce shi dai bai yi da wannan ba ba ma mutum ba ne sai ya ce yana so ya gwada wayansa a kawo jangawayi gaushi da jan dabino aka ce a mika masa in dai ya ɗauki dabino to wannan kashe shi kawai yana da wayo amma ya ɗauki wuta ya san rai da wari haka nuna masa ya kai zai ɗauki da bino sai jibril ya tura hannunsa sai ya ɗauki wuta sai sa a bakinsa to sai sa ya zama harshensa baya fita sosai sai sa yake cewa wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ali haruna akhi ustud bi azri sai sa yake cewa akhi harun afqahu minni lisani harun bakinsa ya tana wata ta haka nan musa bakinsa baya fita saboda ya dan kona harshensa kuma ya taba kama gemun fir'auna fir'auna ya rike shi yana yana jijjiga shi kama gemu ya ja ya da fir'auna ya tuta duk da haka ya gane cewa lallai wannan dai akwai wani abu amma ita ta ki a kashe suna kulawa da shi to sai suka ce yanzu ya za a samu wanda zai shayar da wannan ɗa aka yi ta kawo mata aka yi ta kawo mata duk wanda aka kawo ta yi ki karɓar nononta sai wannan ya tsirwar sannan da ta biyo akwatin ka san yawanci mace in za ta shiga gida ba suka damuwa ba ba kamar namiji ba sai sai ni kuwa in kun yadda zan kawo muku wata mai shayarwa zai karɓi nonon ki ki je ki kawo mana sai ta je ta kirawo mahaifiyar mahaifiyar annabi ta kawo ana ba shi nono ko sai kama kaga suna ta aji ɗanta ana biyan ta Allah ya ce wanda zai kashe shi wanda za ya ce sai cewa zai kisa ba zai kashe shi ba ko a gidansa ma zai rayu kowansa zai ce girma kuma ya kashe shi ya zauna a gidan ya girma mahaifiyar tana shayar da shi ana biyanta ta shayar da shi ta koma gida ta dawo kaga ita kam ai Allah ya cika mata alƙawari dama ne Allah ya ce mata wa wa na lamu an ardihi sai zai ta shayar da ɗanki sai suka bari shayar da shi ana biyanta har ya girma ya zauna gidan fir'auna to karshe aisha yin da shi tana nema ta ce ta ta ba shi kariya karshe ita zai kai mai aljanna fir'auna ya daure ta yana azabtar da ita ita ma tana cewa wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min alqawmi zalimin yana yana cewa farkon ayan tana cewa shi ita matan fir'auna ita ita sunanta asiya asiya ta binta muzahimi ya daure ta yana azabtar da ita sai tana addu'a tana cewa rabbi ibn li indaka baitan fil janna Allah ka gina mini gida a wajenka a cikin aljanna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi zalimin wa maryam ibnata imran allati atanat farjaha ita da maryam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune yace mata yace kamula min ar-rijali kathirun min ar-rijali kathirun wama kamula min an-nisa'i illa arba mazaje wanda suka kai cikar kamala cikan kamala na walittaka ba su wuce su suna da yawa mazaje amma mata ba su wuce su hudu ba yace da Asiya bintu Muzahim matan Fir'auna sunan wa Maryamu امرأة إمران لا تماشي عن النبي عيسى مريم ماشي عن النبي عيسى سي آه خديجة يسي كمل من الرجال كثير وما كمل من النساء إلا آسية بنت مزاحم ومريم بنت إمران و آه خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم yace wayannan mata su ne cikakkun waliyai kamillu a cikin mata duka yace amma Aishatu a cikin mata wato kamar nama ne a cikin abinci ma'ana tana gaba da suke to kaga matan fir'aun ta samu matsayi ta samu daraja tana cikin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kiyama kamar yadda mahaifiyar annabi Isa ita ma tana cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a aljanna to haka Allah ya kirya wa bani Isra'ila haka ana Allah yake cewa ku tuna ku bani Isra'ila izna jainakum lokacin da muka tsiratar da ku min ali fir'auna daga mutanen gidan fir'auna yasumuna kun suwal azab suna ɗanɗana muku muguwar azaba daga cikin azaban da ce muku bayan wanda ku da suke wajen gine-gine ku ne leburorin su ku ne wahalallun su yuzabbihuna abna'akum suna yayyanka ƴaƴan ku mazaje in aka haifi ɗa namiji kamar da muka yi bayani a baya sai a yanka in mace wa yastahyuna nisa'akum matan kuma sai a basu su rayu tsoratar da su da idin shi ne lokacin da fir'auna ya ji annabi musa yana tafiya da shi da banu isra'ila sun zo wajen kogi kogi sai ya ce fan falaka fa kana kulli firjin ka sawdil azim ya shiga cikin kogi mutanen annabi musa suka shiga sun fara fita daga kogi mutanen fir'auna sun fara shiga mutanen annabi Musa sun kare fita a kogi mutanen Fir'auna sun kare shiga sai aka haɗa ruwa malamai suna cewa akwai kasan da sau ɗaya taɓa ganin rana ita ce wannan kasar mutanen Musa sun gama fita mutanen Fir'auna sun gama shiga sai Allah ya haɗa ruwa ya halaka su a cikin ruwa dukkan suka lalace a ruwa amma shi Fir'auna an bashi da zanzan jikinsa al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran min an-nasi an ayatina laghafilun ga kanan ga jikin Qur'an ya fito saman ruwa har yanzu jikin sa yana nan a Misra in ka je gidan gidan a kayan gargajiya gidan museum mushaf gidan gidan me yake fara da Hausa gidan tarihi gidan kayan tarihi don ka je gidan kayan tarihin nan za ka samu ga jikin fir'auna yana aljihu saboda ce aljiyarma na jika bi badarika za mu ce da kai da jikinka bi ta kuna liman kalfaka aya saboda ka zama aya inda ka ce kai Allah ne ko to ga yadda Allah ya mai da kai to da haka suka ce Allah ya ce yuzabbihuna abnakum ina yanka yayanku wa yasahiyuna nisaakum kuma suna barin mata suna rayuwa su ba yanka wa fi zalikum a cikin haka inji Allah yadda ne muku dinnan na halaka makiyinku bayan na same ku cikin wahala suna yan yanka mazajenku suna raya matanku na kashe muku su bala'un min rabbikum wannan bala'i ne daga Allah ubangijinku azimun mai girma shi bala'i yana amsa fuskoki biyu bala'i yana zama mai kyau yana zama mummuna وبلوناهم بالحسنات والسيئات haka bala'i yakan zama mai kyau yakan zama mara kyau da haka Allah ya ce a cikin wannan ni'ima da na muku akwai bala'i a cikinta bala'in kuma yakan zama mai kyau yakan zama yakan zama yakan zama mummuna da haka a su bani Isra'ila wannan ni'ima Allah ya musu wannan abin da ya faru ne lokacin goma ga watan almuharram ranar ashura a ranar ne aka halaka fir'auna ranar ne aka keta kogi mutanen annabi musa suka kallace kogi suna gama shiga a fita mutanen fir'auna suna gama shiga sai aka halaka to sai suka ɗauki wannan rana kamar wata ranar idi ce a wurin suna girmama ranar suna azumtan wannan rana saboda su gode wa Allah ya tsarkar musu da makiyinsu mai wahalar da su mai cutar da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu yahudawan madina saboda sun zo sun karanta a littafin su cewa annabin karshe nan zai zo kara rayuwarsa sai suka suka tare a madina yahudawa daban-daban akwai yahudawan khaibara suka zo na khaibar akwai yahudawan da suka zo na a banu kaimukawa akwai yahudawan banu kainuka akwai yahudawan banu nadir akwai yahudawan banu kuraiza duk yahudi ne wanda ke kewaye da madina saboda sun zo kusa da garin da za a yi manzon Allah amma da ya zo suka gaba a cikin su bane sai suka kafir falamma ja'a ma'arafu kafaru bi falanatullahi alal kafirin Allah ya Allah tine wa kafiri abinda kafirci kuma ka zo ka ka ka cika imani da shi to su yahudin nan su ne annabi sallallahu alaihi da ya hijira daga makka zuwa madina da ya same su a madina sai ya same su suna azumtan wannan rana ta ranar goma ga wata suna yin azumin goma ga wata annabi ya tambaye su wai wannan azumin kan na me kuke yi suka ce muna yi wa Allah ne godiya ya tsayar da makiyinmu a ya ya halakar da makiyinmu ya tsayar da masoyinmu kakannin musu annabi Musa annabi ya ce to ai na ji sai ku tantanta da Musa dan haka ni ma idan ba dai Allah ya kai ni zan yi wannan azumi to sai bai dawo ba shekaran bai dawo ba to dan haka to annabi kuma ya ce a zaba wa yahudu ana yin tara ga wata ana yin goma ga wata shi ne ake ce masa tasu'a da ashura tasu'a ranar tara ga watan muharram ashura ranar goma ga watan muharram a wafi zalikun bala'an min rabbikum azim a cikin wannan ni'ima da Allah ya muku akwai bala'i daga Allah ubangijin ku bayyanin ne wannan su ya zama musu bala'i na alkhairi wannan su kuma ya zama musu na sharri na'am وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ كنا لوكة فرقنا بكم البحر مكشيت كوجي muka raba shi gida biyu farabna bi kuma zahara fan falaka fa kana kulli firqin ka sawd al azim haka muka raba kogin ya zama kowane ga ruwa nan ya miƙe kaman katanga sanan nan ba ga ruwa nan ya miƙe kaman katanga ga fili a hanya tsakiyar kogi babban kogi wa in farakna bi kuma zahara lokacin da muka raba kogi biyu muka muka tsaga hanya a tsakani fa anjaynakum muka tseratar da ku ta wannan cikin kogin wa garagna ala fir'auna tunda da Musa suka ga da mutanen fir'auna suka ga annabi Musa sun sanar da junan cewa gobe za a fita suka taru gaba ɗaya suka fita da lokacin da suka zo fitan nan da suka gansu sai su kuma suka biyo su sun zo bakin kogi Allah ya ra'ayin annabi Musa yana cewa Allah yana cewa a wani waje annabi Musa yana inna la mudrikun qala kalla inna ma rabbi sayahdi wannan sai cewa ni Musa ga fatunan a bayan mu ga sunan a bayan mu za su rike mu sai muna tare da Allah ubangijin mu zai mana mafita suna zuwa bakin kogi ko sai kogi ya tsage suka yi ta shiga suka yi ta shiga suka yi ta shiga suna gama shiga mutanen Fir'auna kuma suka fara shiga sun san suna fita suna fita bakin gaba sun gama fita mutanen firana kuma sun gama shiga sai aka haɗe ruwa wa yi farabna bikum al-bahra fa anjaynakum muka tsayratar da ku wa garabna ala fir'auna su ko mutanen fir'auna sai muka sa ruwa ya haɗe su gaba ɗaya wa antum tanzuruna kuna gani da idanunku muka muku wannan nima
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وباyan kun yi wannan laifi Allah ubangiji yana ta tunatar da su nemomin da su yi musu su su wani Isra'ila yake sai muku yi muku gafara na'am na'am wa idh najaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'a al'adab yuzabbihuna abna'akum ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البار فأنجيناكم وأكرمنا آل آل فرعون أن تنزلون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ وعدنا موسى وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم الإجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ وعدنا موسى yace ka tuna lokacin da muka yi wa annabi Musa alƙawari muka yi alƙawari da shi lokacin da aka bashi a kuntumin kenan na zai gana da Allah ya je azumin kwana talatin wa yi duwa adna musa arba'in da ya a can sotar arafi yana cewa wa adna musa talatin lailatan واتمنا بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة da ya kwana talatin yana cikin jira zai gana da ubangijinsa sai ya yi asuwaki ya goge baki Allah ya ce musa wa ya ce kai haka ka koma ka sake azumi goma bakin ka kai ka ɗaukan wannan wari sannan ka dawo da shi anan Allah ya ce wa adna musa arba'in layat sun فإذا كنا ميزاك ورفعنا وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا على سؤال عن تنظرون وإذ وعدنا موسى ولوقة إن مكيوا النبي موسى الكوري مكي الكوري دش أربعين ليلة زي أزمي نقانا أربعين فأولنا اللوقة النبي موسى يا شيئنا سيئا شغلتو لإبادة دي شيئي نا زي جي يجانا دا الله to akwai wani musan shi kuma na ce masa musan samiri shi musan samiri shi ma ya zamani da sa'auna ya yi zamani da annabi musa shi kuma uwarsa ce ta yi lalata ta samu cikinta ta yi zina sai ta je ta yace a kan dutse tana haihuwan sai ta gudu ta washi yadda wasu ke a yanzu haka ji da yawa a rediyo ana faɗa ko wani waje an zo an samu yaro a bola a cikin kwali an rufe shi an yi rubutu an ajiye ko a wani waje an zo an ajiye shi ba san ma na waye ba to irin wannan ita ya ta ajiye shi a kan dutse saboda tana tsoron mutanen ta tana tsoron abin kunya a wajen mutanen ta to sai Allah ya turo shi ya ce zo ya rika kula da wannan yaron Jibril yana zuwa yana ba shi fukafikin sa yana tsotson nono a jiki kaga ai ya kamata ya zama na kirki duk da dai dan zina ne to da ya girma sai ya fahimci cewa dokin da jibril yake zuwa a kai ko da gawa ya taka sai gawan ya motsa to da ya fahimci haka duk inda dokin ya taka sai dinga liban kasan yana ajiyewa to da nai musa ya tafi wannan ya bar wa annabi haruna yace ku kula min da mutanen mu fa ku kula min da su shi wannan musa samiri ya adana wannan kasa da ya zo bayan an yaye shi ya girma ya yi wayo da ya fahimci haka ya tara wannan ƙasa ya ajiye sai ya je ya yi gina ɗan maraƙi na taɓo sai ya sanya ƙasan a bakinsa da kunnensa to sai ya zama ijilan jasadan lahu kuwa sai ya zama yana ƙara to shi ne Allah yake gaya musu a nan wa yi zuwa ajina musu arba'in lailata mun yi da annabi kawai da annabi Musa na azumin kwana arba'in zai zo bayan ya gama ya zo mu gana da shi sun matakattumul ijira min ba'dihi bayan ya tafi dama suna cewa ya Musa ij'al lana ilahan kama lahu mu'aliha Musa kuma ka sa mana wani Allah man da zamu rika bauta masa san bani Isra'ila suna da ingilanci da yawa shi kenan da wannan Musa Samiri yayi sai suka zo suna bauta mata saboda sun je na ƙara gashi ta ƙone aka gina kuma gashi yana ƙara ijilan ta sallallahu kowa don haka sun yi zalunci da suka yi haka sun matafattu mai ijilan min badihi suka yi kwarki ɗan maraƙi a bayan annabi musa wa an sun balimu shi za lokacin da ya dawo ya samu annabi harunu sai ce yabda umma la ta khuddali yati wala jirafiya inni khashitu an taqula farraqtu bayna bani isra'ila wala tarqu qawli annabi Musa zai same sun canza wannan kwana arba'in da ya yi ya yana hawa yana jira zai gana da Allah da aka ba shi aiki sai ya same sun kuma mutum dan marigi ya saki allunan ma suka suka suka kakkare banda na taura wanda ya je sabo saboda bacin rai ya sa mutanen sun sun ta hanya kamar yadda bayani za su zuwa ta ba sun mataka sun ijla sai kuka riki dan marigi min badihi bayan annabi Musa ya tafi ya je yana wannan azumi da Allah ya daura masa kafin ya gana da shi wantum zalimuna yin ku da kuka yi wannan aiki ɗin aika aika da kuka yi hakika kun zama da azzalumai kun zalunci kanku saboda kun yi wa Allah tarayya babban zalunci shine yi wa Allah tarayya inna shirka la zulmun azim Allah ya yi musu tarayya ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون to bayan sun yi haka sai su ai suka nemi gafaran Allah Allah ya ce sun ma fauna sai muka yafe musu muka kankare musu zunubansu in ba da zalika bayan sun bauta dan maraki bayan Musa ya dawo suka nemi gafara sun ma fa na ku ba zalika la'allakum tashkurun Allah ce na yaje mu ko za ku zama cikin masu godiya ayin Allah ya mana gafara sai ku gode masa Allah ce mana gafara na'am وإذا وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وباين نن da ya je ya gana da Allah sai Allah ya bashi littafin at-taura wa idza tina musa kitaba sai lokacin ka tuna lokacin da muka ba wa Musa littafi littafin annabi Musa shine at-taura akwai hukunci hukunci a ciki akwai kuma daga baya kuma wato akwai hukunci hukuncin da aka canza shine malaman usul fiqh suke ce shar'u man qablana akwai shari'an da aka shar'anta wa mutanen da kafin mu mu ma ya zo mana shari'a akan mu waɗansu kuma an goge su mu bai shafe mu ba kamar misali Allah ya ce wa katabna alayhim fiha annan nafsa fiha inna ayati taura wato Allah ya rubuta cikin taura wa katabna alayhim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udna bil udni was sinna bis sinni wal juruha qisas Allah ya ce mun rubuta cikin at-taura cewa duk wanda ya kashe wani a kashe shi annabta bin nafsi annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wanda ya cire wanda ya cire idon wani a cire masa nasa wal anfa bil anfi wanda ya cire hancin wani shi ma a cire masa wal izna bil izni wanda ya yanke kunnen wani shi ma a yanke nasa was sinna bis sinni wanda ya cire haƙorin wani a cire nasa wal juruha tisab duk wanda ya ji ma wani ciwo ya fitar masa da jini shi ma a ji masa ciwo gwargwadon yadda ya yi a yi kisa to alkur'ani ma kuma shari'a mu na musulunci ya tabbatar da haka cewa wanda ya kashe wani a kashe shi wanda ya cire idanun wani a cire nasa wanda ya cire hancin wani a cire nasa wanda ya cire kunnuwan wani a cire nasa wanda ya cire haƙoran wani a cire nasa wanda ya ji ma wani ciwo shi ma a ji masa ciwo amma akwai waɗansu hukunce-hukunce wanda mu ba shar'anta mana su ba misali kamar su ba kamar yadda zai zo a gaban nan kaɗan su da yadda ake neman gafara ba kamar mutum yanzu ya ci astagfirullah ko ya yi alola ka san akwai abubuwan da suke kankare zunubai da dama ba yi gifari kawai ba amma babbar daga cikin shi ne yi gifari gifari in mutum yana yi ana kankare masu zunubansa salatin annabi in mutum yana yana kankare masa zunubansa la ilaha illallah in mutum yana yana kankare masa zunubansa mutum yana tattaki zuwa masallaci duk tako daya za a kankare masa laifinsa kuma a ƙara darajarsa sannan mutumin da ya sa yayi sabon kaya ran da zai fara sawa ya ce Allah ya ce Allah na gode maka da ka tuzuta ni ba da ini na ba ya dabara na ba alhamdulillah allazi kasani bila haulin minni wala quwwa na gode wa Allah da ya tufatar da ni ba da tsinina ba ba da dabara ta ba to wannan ma yana sa kan kare ni akwai kuma wani aikin da in kai zunubin kama wanda ya gabata za a kan kare da kuma mai zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sama ramadana imanan wa tajaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara duk wanda ya azumta ramadana yana mai neman lada a wajen Allah to Allah zai gafarta zunubansa wanda suka gabata da masu zuwa a wani waje yana cewa duk mutumin da ya alola ya inganta alolansa to gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara a wani hadisi yace bayan yayi alolan in yayi nafila raka'a biyu an yafe masa zunubansa a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk lokacin da liman yana sallah mamu suna baya yace ghayr maghdubi alaihim waladdallin mamu suka ce amin to duk wanda amin din sai dace da amin din malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara shi ma an yabe masa laifuffukan sa to da kar mu rika tsuya wajen fadan amin ko da asuba ne akwai bacci a cikin amin a sai amin saboda amin din kan nan in ya dace da amin din malaika an yafe maka laifuffukan ka kar mu wasa da haka a wani hadisi ce man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda yake yamin laili tarawih kenan da tahajjudi cikin azumi shi ma Allah ya yi masa zunubansa Allah ya ba mu ikon kaga wannan ga sunan abubuwa da yawa da ce jawo a gafarta wa mutum laifuffukan da yi haka tsayuwan arfa wanda ya tsayuwan arfa ya zama kamar ran da ma'aikata shi kare duk wanda ya tsayuwan arfa raja aka yi wa rasu ummu ya zama kamar ran da ma'aikata shi kare to abubuwa masu gafarta zunubai suna da yawa to kaga mu duka nan fa a cikin duka wannan abubuwan da aka faɗa babu zubar da jini a ciki ko akwai babu abubuwa ne masu sauki wani ma baka san lokacin da za ka yi ba istighfari baka san lokacin da kake yi ba fadin amin baka san lokacin da kake yi ba gara azumi dai ka san kana yi ya ya mullaili ka san kana yi alwala ma lokacin za ka yi baka san kai ba kuma yana zaka ta zunubai sai sa ba a so mutum ya rika bai lam'a a kafan al-amil ya ce ghayril aqabi min an-nar ya hangi kafafun wasu kasan kasan idanun idanun kafan nan shine akaf kasan idon kafa gashi nan akwai inda ruwa bai samu ba sai na cewa wai lil aqabi minan nar azaba ta ta tabbata ga wanda suka bar akaf din su a wuta a wato wato kafan su nan da suka bari ba su wanke ba ya tabbata a wuta haka ana so mutum ya inganta alolanka kai alolanka mai kyau in kai ta mai kyau Allah ya maka gafara musamman lokacin hunturu da yawon da ruwan sanyi wannan yana da kyau mu kula da su saboda suna dalilin su Allah yana mana gafara amma ba su bane Isra'ila su gafaran su faqtulu anfusakum fatubu ila barikum faqtulu anfusakum neman gafara mara laifi ya kace laifi in an kace shi ne an ba an masa gafara ke kaga mu ba mana haka ba saboda me saboda mai gidanmu shine ainur rahmatur rabbaniyya kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ga ramata ya tsara nuna cikin mu Allah ke sa ya kama lamuran mu duka da sauki a ga wani zuwa na mace arba'in da yatan Allah ya alkawari da ne Musa zai ibada na kwana arba'in na azumi a sun mattaka su mu na ijila sai kuka riki dan maraki wanda Musa sani zai kera muku kuka bauta masa bayansa wa antum zalimuna kun zalimin cikin ku sun ma'afona ankum sai muka yafe muku wannan laifi da kuka yi inji Allah min ba da zalika bayan kun yi wannan laifi kun yi wa Allah tarayya duk laifin da ka sani ko min girman laifin in ka nemi gafaran Allah zai maka kuma idan mutum ya mutu ba ka da iko ka ce dan wuta ne kowane irin laifi yake sai dai laifi ɗaya shi ne kake da garanti Allah ba zai masa gafara ba in mutum yana yi wa Allah tarayya in mutum yana boton gunki to wannan kam garanti Allah ba zai masa gafara bayan ya mutu amma duk wanda ba wannan ba abdullahi malami ta cewa wa man ya mutu wa lam yatub fa wuti lillahi jami'u amri wa man ya mutu wa lam yatub min wuzrihi fa wuti lillahi jami'u amri duk wanda ya mutu bai nemi gafara kan laifukan da yayi ba to ba ruwanka karka ce waye ana ciwa ne ana can ana wuta a'a babu ruwanka ka wuce lillahi jami amri ka bar al'amarin sa wajen Allah ubangiji kai ka kula da naka kai baka sanya naka zai gaba to ka kula da naka amma shirka kam Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha daga komin da mutum ka rabu da shi baka san mai tsakaninsa da Allah ba sai yi wa lahira Allah ya ce ya yaje masa ya kayya babu yadda ka yi kamar misali ne dai da malamai suke bugawa kana bin wani mutum bashin kudi ka ji ka ji ke bayar sai irin yan kanzajin kan nan ya ji kana faɗa wata rana kawai sai dai kama wancan da duka wallahi sai ka biya alaji kuɗi sai ka biya alaji kuɗi alaji ya samu yanzu suna dukansa wani lafiya kake dukansa alaji ya kuɗin kan nan ne sai ya biya ya ce to ka bashi na yafe masa ba shi kenan ba magana ta gare ina ce don kudin kake yi kake dukansa ina ya bi masa to in mutum ya yi laifi ka bar shi da Allahnsa kar ka ce kaza sai dai in ya mutu yana mushriki yana boton gunki to wannan nan fa daya وأنتم ظالمون آه ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون sai muka yafe muku wannan ko za ku gode wa Allah akan wannan gafara da ya muku
وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون آه وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم Allah ya ce wai za ka na musu kitabu wal furqana mu muka ba wa annabi Musa littafin nan na at-taura wal furqan kuma shi ke rabe ƙarya da gaskiya shi wannan alqur'ani shi ne ke bambance ko kuma shi wannan littafi na annabi Musa in ka ce alqur'an littafin da ake karantawa in ka ce alfurqan littafin da ke rabe ƙarya da gaskiya haka littafin annabi Musa da at-taura din nan shi ma littafi ne daga Allah wanda yake da ƙarya da gaskiya to idan kana musu kitaba mun ba annabi Musa littafi na at-taura wal furqan kuma shi ke tantance ƙarya da gaskiya la'allakum tahtadun ko za ku bi wannan littafi ko kuma la'allakum shi alqur'ani ya zama tabbas kenan ba mai yuwa bane idan kuka bi wannan littafi nawa in ji Allah wannan littafi na ne rabe ƙarya da gaskiyar nan to za ku shirye za ku zo mutanen kirki matukar kun bi shi yadda na kawo shi babu canji amma da tafan annabawan da Allah ya ba su ne su kula da kayan su da yi alkawari zai kiyaye su ba sai yasa aka samu canje canje da yawa suna ajiye su ƙanana ƙananan takardu duk karatun da ya dace wato aikan Allah da ya dace da son zuciyarsu su tabbatar da shi wanda ya saba son zuciyarsu son zuciyarsu sai su canza shi تجعلونه قراطيس تبدون وتخفون كثيرا sun ɓoye da yawa sun bayyana wanda ya dace da son zuciyar kuma sukan taru kiristoci ma masu injila su ma sukan taru manyan su ce kai wannan hukunci yayi tsauri wasu su shawara su canza hukuncin Allah subhanallah saboda Allah bai alƙawari dama zai kula da littafan ba alqur'ani ne kawai Allah zai kula da kayansa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da wannan alqur'ani mu za mu kare kayan mu inji Allah madaukakin sarki sai yasa alqur'ani baya taduwa har yanzu alqur'ani yana nan yadda Allah ya saukar da shi babu wani abin da zai canza a ciki in mutum yana so ya wani abu na alqur'ani to sai ce zai tafsiri to a cikin tafsirin sai ya taba sharri sai ya saka abin da yake sai ya saka wanda ba shi alqur'ani sai ya ce wato a wajen bayani sai ya kara wani abin da yake iya karawa amma gundarin alkur'anin baya tabuwa Allah ya riga ya kare kayanta Allah ya saukar da littafai da yawa kuma ya ce duka mu imani da su saboda in ka ware wani littafi kace baka yi imani da shi ba ko ka ware wani annabi kace baka yi imani da shi ba to Allah bai karbi imanin ka da sauran annabawa ba wannan matsayi da ta samu a mutanen annabi Musa kenan da mutanen annabi Isa mutanen annabi Musa ba su yarda da mutanen annabi isa ba ba su yadda da injila ba sun yadda akwai Allah sun yadda akwai tashin kiyama akwai annabawa amma sun karanta annabi isa sun karanta injila Allah ya ce to ban karba ba imani mutanen annabi isa kuma da suka zo su kuma bayan mu al'umma annabi Muhammadu mun zo su kuma suka ce ba su yadda da annabi Muhammadu ba ba su yadda da alqur'ani ba Allah kuma ya ce la ni farriqu baina ahadin min rusuli to su ma suka fada nan amma al'umman manzo Allah mun yi imani mun yi imani da Allah mun yi imani da manzannin Allah gaba daya mun yi imani da mala'ikun Allah gaba daya mun yi imani da tafan da Allah ya saukar gaba daya mun yi imani da oyayyun abubuwa za a yi tashin alkiyama akwai wuta akwai aljanna akwai hisabi Allah ya nuna da sauki kuma akwai kaddara ko ta yi daɗi ko ba ta yi ba wannan shine rukunai na imani wannan a littafi da muka saukar muku in ji Allah in kuka ji ku ga littafi nan mun saukar shine yake tantance ƙarya da gaskiya idan kuka bi shi to kun shiri in da kuka bi wannan littafi na taura kuma littafin Allah nan gaba ɗaya a cikin irin wannan wata na Ramadan aka saukar da su التوراة إنجيلا زبورا صوف إبراهيم وموسى دكما القرآن كنسا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفقان شماع التوراة فيه هدى ونور أقول شريعة أقول هكي السنسة سوية تتفين إن الله مؤمن إيماني بسنسة بعد وإذا تنامون كتاب سبحانه لكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه فلوك سنة النبي موسى يبيع ومتاننسا يا قومي يا قوم متاننا wanda suka bauta dan maraki kenan da yake bani Isra'ilan ba dukansu ne suka bauta dan maraki ba iya mutanen da suka bauta wannan dan maraki wanda Musa sami da ya kera musu ya qaumi innakum zalantum anfusakum ku dinnan kun zalunci kanku da ya suka zalunci kansu duk su haji kuma ijila saboda rikan wannan dan maraki a matsayin Allah ubangiji ku a wajen ku shine laifin ku kun zalunci kanku inna shirka la zulmun azim saboda kun yi ma Allah tarayya sai kala Musa da qaumi ya qaumi lokacin da annabi Musa ya ce ya ku mutane na kala Musa da qaumi annabi Musa ya ce wa mutanensa ya qaumi ya ku mutane ku mutane na إنكم ظلمتم أنفسكم حقيقة كن ظالمتكم باتخاذكم العجل saboda kun yi rikin ɗan maraƙi a matsayin Allahnku bayan ko ba haka Allah yake ba fatubu ila bari'iku in kuna so mu zauna da ku lafiya to ku tuba ku tuba ku yafe ku koma ga Allah albari'u bakajinku Allah da ya kaje ku ko albari fatubu ila bari'ikum ku nemi gafara wajen Allah malaukakin sarki wanda ya fare ku yaya gafaran za ta zama faktulu an fito shi ne ku kashe kanku idan ku kashe kanku ma'ana marasa laifi ku kashe masu laifi tunda ba dukkan sai suka bauta dan maraƙin ba da haka wanda ba su bauta dan maraƙi ba sai su kashe wanda suka bauta dan maraƙi idan kun yi haka zalikum khairul lakum yin haka ya fi muku inda bari'ikum a wajen Allah makajinku fataba alaikum in kun yi haka to Allah ya riga ya muku gafara ya yafe muku zunuban a wannan lokaci sai bani Isra'ila suka yadda suka ce to za mu yi haka amma ya za a yi ido na ganin ido muna ganin junan mu kashe junan mu to sai Allah mu annabi Musa ya roki Allah to sai Allah ya saukar da gajimare waje gaba ɗaya yayi duhu kamar dare da haka a cikin duhu suka ta kashe su ba ta ganin su balle ta su ji tausayin su to kakkashe masu laifi to kaga mu yanzu kuma idan da najasa ta samu rigar mutum mu idan najasa ta samu rigar mu ai wankewa za a yi ko to su yankewa ne ba wankewa ba sai a yanke wajen kaga mu da duka namu komai da sauki kai laifi kana yin laifi ka astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allah na tuba sai Allah ya maka gafara kuma in kai Allah yana jin daɗin haka ka ta tuna kana da ubangijin da ka saba masa kana yi gafara kamar yadda hadisin nan dai shahararri da muke ta faɗa cewa wani bawan Allah ya taɓa tafiya akan dabbarsa abincinsa da abin shansa yana kan dabban ya gaji sai ya kwanta bacci da ya farka sai bai ga dabban ba ga yunwa ga kiso ruwa ya nema ya nema ya gaji sai ya koma ya kwanta wajen da ya koma ya kwanta ya sake bacci sai ya farka da ya farka sai ya ga wannan dabba tana tsaye da komai da komai ba abin da ya canza ba abin da ya bata sai ce Allah na gode maka kai bawa ni ubangiji saboda farin ciki na samun wannan abincin naka da abincin naka sai yayi mantuwa yayi kuskure yace Allah na gode maka kai bawa ni ubangiji to Allah ya ji wannan mutum farin ciki idan bawa sai ya laifi yasa na da ubangiji yana mai gafara Allah ya mana gafara zalikum yin haka khairun lakum ya fi muku inda bari'ikum a wajen Allah makajin ku taba alaikum in kun yaka to Allah fa ya muku gafara innahu shi Allah nan at-tawwab shine mai yawan gafartawa mutane Allah ne yawan gafara ne Allah kullun ya zo a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya tuntuda hannayensa na gafara ya tuntuda gafararsa ga masu laifi da rana yana yafe musu ya tuntuda gafaransa ga masu laifi da daddare yana yafe musu kofan tuba tana buɗe ko da yake sai lokacin gargara lokacin mutuwa ya zo na kogoron mutum da lokacin faru da kofan tuba to me zai hana yanzu ka saba da neman gafaran Allah ka yawaita su gifari yawan salatin annabi yawan la ilaha illallah yawan zikiri yawan tasbihi subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim duk wannan sanadi na gafara kar ka bari sallan dan ya rika wuce ka saboda ka amsa amin din liman da dai sauran mu kokari mu ta neman gafaran Allah Allah yana nema masa gafara innahu shi Allah huwa at-tawwab shi ne yawan gafara mutane yawan mutane tuba ar-rahim kuma Allah na shine mai jin kai ne wa kana lil mu'minina rahima Allah yana tausayin mu baya son mu rika cutar da kanmu Allah yana tausayin mu'mini Allah wani wajen cewa wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kada ka saka kanka Allah yana tausayin ka kada ka ci mummunan abu wanda zai cutar da jikinka ko zai cutar da kwakwalwanka duk abin da zai cutar da jikinka ko kwakwalwanka Allah bai yarda ta amfani da shi ba ko yayi innahu huwa tawwabur rahim Allah shine mai yawan gafara mai yawan gafarta bayansa kuma rahimu mai jin kan mu'minai Allah yana yana yana tausaya wa mu'minai da sauran al'umman duniya baki da Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka mu sunanmu da alheri Allah ya mana gafara Allah ya sa ya sa Allah ya mana gafara cikin wannan wata Allah ya mana rama cikin wannan wata Allah ya ta wuyayen mu daga shiga wuta cikin wannan wata barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya bukatunmu Allah ya yi damuwoyinmu duk wanda ya zo wannan waje yana da bukata Allah ya biya masa duk wanda ya zo wannan waje yana damuwa Allah ya yi masa barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba ka san lafiya da zaman lafiya da kwanciyar kai ci gaba fatiha da salatu fati بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح بما اغلق وخاتم لما تفقنا في حق الحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين